محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا hudu ga watan jimadar ula jami ko biyar biyar ko ga jimadar ula hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah ta fara ko da alamun tsoro ko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa. muna da magana akan abubuwa wato jiya an yi magana akan radul uquli alal mauta fil qabri yadda ake dawo da hankalin waɗanda suka mutu cikin kabari in sun shiga wanda har Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tambaya annabi ya ce masa ana dawo da su kamar yadda kuka ce abin nan ba ku ji anan faqala Umar fa fi al akwai tashin hankali kenan akwai tunautawa wannan abu akwai ban tsoro ko tunda za a dawo da mutum kuma ya gano duk abin da ya aikata kuma ya tantance su kai lalle akwai tashin hankali matuƙa dan muka tsaya sai aka ce sama'ul mayyit qara'a ni'al ashabihi idan sarafu an wato yadda mamaci yake jin sawun takun takalmi shine qara'a ni'al motsin takalmi da mutum zai tunda mutane suna taka ai takalmi shi mana da sauti shi ko to idan aka aje mutum a cikin kabarinsa nan da nan za a dawo mai da da ransa ta yadda yana ji yana gane abubuwa har yana jin sawun takun takalmin waɗanda suka aje shi a kabari suna biyawa gida wannan akwai tashi hankali kwarai mutum yanzu yanzu ya rabu duniyan nan ya rabu da wasu ɗan uwansa da abokansa kuma yanzu yanzu an ajiye shi a wani wuri yana jin motsin takalmansa amma ba zai iya tasowa ya biyo su ba kuma yanzu yanzu zai gane ko ya yi daidai ko bai daidai ba ba za a ce mace yanzu tun da ka gano ka yi ba daidai ba to tashi ka bi su ka gyara abadan ba zai yi ba yanzu yanzu nan yanzu yanzu mutum zai tantance mata yus'alul mayyit yaushe za a tambayi mamacin na eh haka gaskiya ne wannan yannan ma magana tana da kyau cewa ya magana nan ta umar tana da tashin hankali domin in har za a ce kuma gaskiya ita ce kamata ma mahadi barakallahu fi ya ce in har za a ce da ya ce wato wannan magana ta umar dunkulallen magana ce da ya ce fa fihi al-hijr innan wannan akwai masifa domin abin da ake magana in har za a dawo mutum da hankalinsa kana ji a jikinka kana jin zafi kana jin sanyi kana ji kamar yadda kake nan waje kuma a dawo ma da wannan yanayin kuma ga ka cikin kabari kake ya mutum zai turanta na wannan sani a yanzu yadda kake zaunan nan in ka ji zafi kana ganewa in ka ji sanyi kana ganewa to wancan matsatsan wurin da za a sa mutum za a dawo mai da yanayin yadda yake a duniya yana ci yana gane komi yana jin zafi yana jin sanyi in sanyi ne yana jin komi to kuma ga wancan ɗan masu yanayin da yake ji na jiki a waje yana jin ya kake gani zai ji zafi ya kake gani zai ga duhu ya kake ganin zai ji matsatsi to shi ne abin da ake so a lura da shi na ga kuma kwari da can yawwa ga kuma da zai fara lalacewa kuma ana cikin nan kawai wannan za su kwakwale mai ido kwari su taho kowane ya kama shi ko ina kowa ya shiga inda zai damka lallai fa fiqil hijr akwai masifan tsoro akwai tashin hankali a wurin nan taw Allah dai ba mu ta kuma abu ne ko ba makawa dole sai ya samu sai ya same ka sai ya same ki la budda illa iyaka a yi ta neman yadda za a ji saukin wannan masifa tun daga nan yanzu kafin ranar da za a tunkare ta domin ran da aka riga aka shiga wurin na gane na fahimta na bari zan gyara duk ta kare duk kafin a shiga ran nan ka sa mutum a ajiye wannan wurin sannan ne mutum yake da kofofi daban-daban zai kama wanda yake so hanyoyi daban-daban ya wanda yake so ta kubuta amma Allah ya shiga wurin nan hanya ɗaya ce in an riga an bi ta fabi a wani amma in ba bi ta ba an gaba tsara Allah ka tsare mu saboda haka wannan shine babban abu sai sama'ul mayyit qar'a li ali ashabihi idan sarafu an shi mamaci wanda aka aje cikin kabari yadda zai ji takun takalmin yan uwansa yayin da suka aje suka juya suka bada baya yana jin takun su mata yus'alul mayyit yaushe za a tambayi mamaci ne ma ana tambaya ta yaushe yubda su'aluhu ba'da al-faraj min ad-dafn akan fara tambayan mutum ne a kabarin sa bayan an gama rike shi fakar kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza furiga min dafn al-mayyit annabi ya kasance idan aka gama rike mamaci aka rike shi gaba daya waqafa alaihi wa qala sai annabi ya tsaya akan kabarin nan yace istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita فإنه الآن يسأل زي ce istaghfiru li akikum ku roƙa ma dan uwanku gafara yanzu ku ta roƙa masa gafara was'alu lahu tasbita sadan ku tambayan masa wa sa'alu lahu at-tasbita wato ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harkarsa fa innahu al-ana yus'al domin yanzu nan za a tambaye shi ko yanzu ake tambaye shi saboda haka kaga shine tun aka koya mana Allahumma sabbit innal mas'alati mantiqahu ko ba ka iya komi ba Allahumma zikir lahu warhamhu warhamna ba'dahu Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqahu ko nan ka ka iya amma ba ka iya ba kai da Hausa ya Allah ka gafarta masa kuma ka gafarta mana sannan kuma ya Allah ka tabbatar da harshensa a wurin tambaya Allah ka tabbatar masa da harshen kasar da za a tambaye shi zama zai iya bada amsa in kai wannan ka gama masa komi ya fi ka baki duk duniya da abin da ke cikin duniya a yau lokacin da ya shiga nan da dama mutane wani lokaci mutum yakan kalle rayuwar nan an riga an shiga kabari ta aka are kawai ba abin da ke gaban mutum sai yadda za a yi kawai bai shiga wuta ba in za a ce mai ya dawo ya zama sarkin duniya a wannan lokacin in ya riga ya ga can ya sha ba zai yadda ba saboda haka muna da babban aiki gaban mu ya jama'a wallahi muna da babban aiki kawai abin da ya kamata mu faɗaka kawai mu farga mu kama yin aiki don ku fita a can wurin domin shi ne babban abu in an ku fita a can shi ne rayuwa ta yi amfani amma duk yadda mutum ya ji daɗi a gidan nan ya yi fata ka aka ce maka yana shiga kabari aka sa shi wuta rayuwa ba ta yi daɗi ba domin in an tambaye zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba mun ta hal musiba ya fito ko maji'ul malakaini lis-su'al yadda mala'iku biyun nan suke zuwa lokacin tambaya na kace ni eh ba zuwa sai nan garo lati je akai muka kwana to yau kuma muka tashi wa kana na yana zaune a wajen ku shi ne ya an rufa shi ne shi sau da a yi da shi wannan shi kale shi bari da biya kasa shi haka an mai nushi ne kaso a markas shi ne kawai shi ke ke so da ya sai an tona an mai an rotsa shi ne an kwale shi ne a markas shi ne kasa shi aka yi amma an kasa shi ne shi ne ya yanzu kuma an ce ya haƙuri ya ci haƙuri kuma a wajen ta riga ta kai gida amma to ai an ba shi haƙuri ba Allah shi kare tun shekarun ce ba take ba shi haƙuri an mota muka shiga muka ta ya gida ina ba shi haƙuri da ce maka zan ka gaya ban ba da zai in ce ya za a yi ga ɗan markar na so wanda zai zuwa masa kwata-kwata a sai ɗauke kaga da na shiga cikin magana to ni ban sani ba sai bayan da suka gama abin sannan ba an zo an kwace shi ni da ake cimman baba zai kira da yake ce ya ta ga dan markar to kamata ku shigo wurin wanda kuma gaskiya ne yanzu wanda ta aura kwata kwata shi ba ruwan shi da mu to ba zai ba zai ba bari ta ba ta zo maka tun ba kwata kwata to ai ka ga da na na sani ba sai ai musu magana hajiya ne ina yanzu a musu magana in ce gaskiyan magana yariyan nan gashi da take kokari na kuma ga wani shi ma dan markaz na so kada a hana na kusa a ba na nesa to sai sun gama mun su ya gama faci ke ji sai da aka dinga sa kaci ana tije ka kare zai ce ba wanda ka kaza su ne wuce ce ka a ja da aliyu a ciki shi aliyu ya zo shi ne hanyar zai ke da rashin lafiya wani ga abu da wuri to a cikin da zai ce zama kawai ka na na na shi ne bai duk a cikin kalan zai ke cikin rudu kan kaji zo wajen zama yake kallo ka tun yi kaji to tun shekaran jiya nan da aka yi ran juma'a da shi na ce na ba shi hakuri na ce mai ai hakuri gaskiya ba mu sani ba irin wannan da a ce ana faɗi man wani abu ni ma sai yi abin da zai yi dai mun ga akwai maslaha a ciki da shiga ciki ba wani magana akwai maslaha zai a yi da ta a yi shi kaza kaza a cikin lungun da aka kai shi da kira shi da shi ya kai ka yi hakuri sai yi sabida da har da yi zafi yawan da gaza suna da yawa kowa ya kowa kan rais ko ya ce lai rais sai rais sai zai bai yadda ya ce ko rais ya ce ya ce wani amma duk kowa lai rais ya ke gani rais ya da can lai daga shi zai yi to ko ba ga wanda ba haka haruna duk an bubbuge su ko ya ta kwala ko ba wanda ya fito kai tsaye to an gama sai kawai zama kamar kara aliyu ha mota muka dauke ba muka tafi da shi har hanyar gida ina ba shi abuja ba ya zo jiji bai wace ba to kuma ya riga gama wani ya kai gidan bidiyo kwana uku to ga ya za a yi ya za a yi zai zai ce ka yanzu ka ga yanzu ka zo ka rika zama ta nan wajen saboda ka je kallon can wajen inda take zama ya fi ko ban jiwa tare can zo wurin zama ko ka gani to haka ne abin da Allah bai kaddara ba zai yi ba amma dai mun wani da haka yayi a ce wani ne na martaba ai mun fito haka kan wanda ba da yawa muna da talibai hari kai ha abu ta taliban mu wata rana ita lokacin da take zuwa markaz ma sai da sai dalilin duk ɗan gidan su sai dalilin suna zuwa da kannanta da wasu sunna ta dinka ta jawo suna zuwa markaz kuma hadu katil ma'anar kalma wato a lokaci da aka yi karatu nasu na mata aka ce a yi sharhi irin wani lokaci in kai sharhin karatun nan malam za ka gane akwai akwai abin nan sosai yariya nan tana da basira matuka shi kenan aka zo aka fara magana aurenta ba wanda yake so da bai ya fito daga barkatun cikin masu zuwa babu wani ya tsallako daga can zango malam ya taho ta ce sharadi inda ya tana yana so aure ta ya rika zuwa shi ma karatu markar ya fara zuwa da ya fara zuwa din tun daga sanda ya wuf da ita daga nan mai fata lokacin da yake zuwa har muna karatun dare ma wanda banda wanda muke na bayan isha'i har muna karawa na littafi da sannan muna cikin masallacin malam sani to idan muka yi na daya sai mu gama bayan isha'i an yi sallar isha'i kuma mu dora to duk yana zuwa wannan yana zama har wani lokacin an tashi sai tsaya bakin titi in na fito ni zan daukai san dai in san ya san dai na gani shi ya zo daukai in ji ta zangoro in aje shi daga nan ne yake kina ina ke kina lokacin amma da ya riga ya samu ya dauke ta to rabon mu da ita kenan shi ma rabon mu da shi kenan sai aka ce wai ai sun tashi sun koma riga sai yanzu shi ba zai iya kawo ta daga riga ba kuma lokacin sharta ai ko ina yake a garin nan wallahi haka yake sai sai ta zo marka sai ya kawo ta amma da ya dauke sai kai can tsara matsa riga ta shi kenan rabon mu da ita kenan na? ai wanda wanda wanda da wai jiro dole da tabai dole wanda da tabai zai da aka zo aka maza ita ma da aka maza ta ce ba zai yi ba suna da gasa suna da yara kuma dole abubuwan rayuwa sun sa ita ma tana titin a wata makaranta amma mai kokari ce sosai saboda aka ta samu titin ta fara a wata makaranta shi ke nan dai daga nan ya kare wata kuma mai zama na wakilin ita ma da wani wuf da ita sai jos sai da shi ke nan magana ta ƙari Allah ta ƙari to abin da ya ba da zai na taɓa gaya muku nan wata ɗalibanmu da Allah ya taimaka da aka ɗauke ta aka yi wani wuri da ita can aka kai ta inugu ina ji tsakanin inugu da abin nan sai da ta rubuta kudubar juma'a wata rana domin da ta je wurin suka gane malama ce ta iya karatu sai suka ba ta makarantar islamiyya gaba ɗaya ita take ranin tabarar ta sojoji mijinta soja ne aka ba ta zama ita ce malam malaman islamiyya wurin to nan sai liman aka kira shi lagos shi soja ne sai na'ibin sa shi zai sallah na'ibi ko bai sani ba abu ya kure aka bai ce shi ba da za a yi huduba sai aka ce a ji a samu malamin islamiyya kawai da ta rubuta ita ta rubuto mashi huduba mu huduba tsaya irin kudubobin da muke magana muna sai ana sai da abun nan nake kilau da wani duk tana da su sun aka ga ka sai za ta kawai ta je ta dudduba tana da littafin kuduba ta kwafo ta tsara kuduban nan mai kyau aka wace dai hadda ya karanta tsaf abu lafiya za kai ta mamaki na da kayan aiki akwai hazikai cikin matan nan dan dai ba abin da ya sa kun ga muna karatu da kusu suna baya amma ranar alhamis ko ranar abin nan ranar lahadi ko ranar asabar wadda ranar su ce a nan suke in ka ji wata tayi magana walla za ka gane muna ba aikin banza muke ba saboda akwai hadikai matuƙa har sai an zo irin maganar nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata ta zo sai magana ya ce mata bai ai da kun sani cikin mata a ce akwai irin waɗannan to har mu ma sai mun ci haka nan wallahi wasu suka yi sharhi kan wata magana ana maganar mashakil ko ana maganar matsaloli in suka yi magana mana za ka ga abin nan ni ma sai na karu sosai a wurin suna akwai hadikai sosai sun yi karatu suna karatu gaskiya waɗanda suna suna damuwa da abubuwan nan to shi yasa ka ga wata rana da da Alhaji Ahmad ya wani gyara ya ce mun zo maganar nan mu daina dunkulewa mu rika warewa shi a ciki akwai na gaskiya haka ya kamata mu rika yi wal gaskiya cikin su akwai na kirki sosai akwai bayan Allah wanda idan idan ka ji abin da za su faɗi ana magana karatu sai ka kama mai ka ji abin da za su faɗi gaskiyar magana kai ce to shi ne ta abin baya da za a yi ku rika zarar da rajin sosai yana yana gawa da yau da mutum ya zo yana so ni zai je in magana da iyayen iyayen na san su zai iya kiran mutum ma a waya kamar wannan yanzu na san babanta na na so ne mai magana sun yi mai magana sai kai gaskiya akwai mutane uku ko hudu a warkar duk suna so to shi a tantance a bada kaga da shi kenan kuma kaga tana nan markar da a ci gaba da zuwa karatun ta zaka amma yanzu an falla da ita ta manuri kamar hannun riga muka yi da da wanda zai aure ta baya da za a yi waye zai kurkuce sai dai wani iko Allah to ka gani to kuma ga Aliyu nan yanzu shi har yanzu bai laya shi ne bai fito biri akwai saura don ala ya dalin ka da ba ta lokaci na mu galin wannan dama mutule shi da to ina ne saboda haka aka ce inda aliyu aliyu sai ja mana wannan aikin maji'ul malakaini lis-su'al nan za mu yanzu ka zo ka koma lakara ka kala wancan wurin ka kale ka rubuta su su riga sun tafi ko ka ba mu tafi kabari da kai ku je mu je da za ku aci a kabari ya bi ma ya bi ma ya eh ismal malakaini alladaini ya'tiyani al-mayyit wa sifatahuma sunan mala'ikun nan guda biyu wanda za su zo wato wajen za su zo mamaci da kuma sifar yadda suke su mala'ikun sifar su ba ta da kyau ba ta tana da ban tsoro matuƙa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce idza qubira al-mayyit idan aka sa mamaci cikin kabari atahu malakani aswadani azruqani wato wasu mala'iku guda biyu za su zo masa waɗanda suke baƙaƙe masu jajayen idanu ko ko idan su yayi kaman bula saboda bala'in tsoro haka za su zo yuqalu li ahadihim al munkar ana ce ma ɗaya munkar wal akhar an nakir malan sani ba munkar da da walakiri wani ba walakiri wani munkar shine daya nakir shine biyu ba munkar da waya ma ake ce masu da Hausa walakiri ko walakiri munkar walaki zai a ce walakiri kawai to ba haka bane munkar shine daya nakir shine da biyu ba eh in ko an ce wa din mun an ce munkar wal nakir sunan shi daya ba walakiri ba munkar wal nakir eh sune su biyu malaika ɗaya sunan shi al munkar ɗaya kuma sunan shi al-nakir to in kana so ka hada ka ce al-munkar wan nakir yayi fa yaqulani sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da wancan mutum wannan mutum me kake cewa game da shi annabi kenan ake ne kuma yadda bayanin zai zo nan gaba sosai fa yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu sai ce shi bawan Allah ne manzon Allah ne wannan ya nuna mumini kenan ashhadu an la ilaha illa Allah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne fa yaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha sai ce dama mu mun san kana faɗin haka saboda haka magana ta ƙare shikenan za a zo nan gaba cikakken bayanin yanda ba amma dai nan alamar mumini kenan tabditullah ta'ala lil mu'minina fil qabr yanda Allah yake tabbatar da harshen mu'minai a cikin kabari mu'minai Allah yana tabbatar da harshen su عن البراء بن عاظم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله قال idza uqida almu'min fi qabrihi utiya idan ya zama na mumini an zaunar da shi cikin kabari sai su zo masa sai su zo sai a zo thumma shahida alla ilaha illa allah sai sai da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da wadanda suka yi imani da magana tabbatar da Allah ta samu shi wannan aksan alkan ai aka ce fil hayatid dunya wa fil akhirah anan lokacin da suka rayuwa ta anan duniya Allah zai tabbatar da su akan la ilaha illallah kullum mutumin da ya rike la ilaha illallah da gaske yana fita ya shiga cikin waɗanda ba shi bane so shi ta bambanta da su ta gane shi ta bambanta da gare su tun anan duniya kafin kuma ma a shiga kabari kenan a tabbatar da shi ya fito ko ijabatul mu'min wa irtibatul kafir yanda mu'mini ke amsawa da shi ko yadda kafiri ke takudewa ya rikice ya rasa yadda zai yajlisu ar-rajul as-salih yujlasu kenan yujlasu ar-rajul as-salih fi qabrihi ghayra fad'in qabla as-su'al shi mu'mini ana zaunar da shi a cikin kabarinsa غير فزع babu wani firgici qabla su'al kafin ma a tambaye shi kafin ai masa tambaya ma zai tsata da shi a natse amma rajul su amma mugun mutum fa innahu yujlasu fi qabrihi faz'an mash'ufan wato za a tada cikin kabarin sa a firgice kuma ya kidime har zuciyar shi na nema ta tsinke saboda tsoro in an ce mash'ufan kun ga shi ash'afu al-faza hatta yadhhabu bil qalb shine tsoron da mutum zai ji har sai ya ji zuciyar ta tsinke saboda bala'in tsoro ya rasa inda yake shi mauce gaba daya saboda masifar tsoro shine mash'ufan aka ce ai wannan tufarradu furjatun ay lirrajul su'i qibala aljannati li yara ma sarafa Allahu anhu Allah ka tsare mu aka ce za a bude ma mutum kafiri wanda bai yi mugun mutum kenan za a buɗa mai wata ƙofa ta wajen aljanna sai a masa kwalele kenan kaman abin da muke ce ma kwalele abin da yasa za a buɗa mai ƙofa ya ga aljanna da abin da ke ciki saboda ya san abin da Allah ya kauda shi da ya hana shi ya san asarar da yi sai a nuna masa a ce le ka gani sai ya ga aljannan nan a ce da kai aiki da nan ka shiga amma yanzu babu sai a rufe kawai sai wancan ɗayan saboda ya ga masifa irin ta wadda tun da yake bai taba ganin irin ta ba shi yasa an kace radda mutum shiga kabari in bai kirki ba zai ga masifar da tun da yake bai taba tunanin irin ta ba ma saboda haka za a nuna masa aljanna a ce da kai kaga da inda za ka amma yanzu ina sai a dole kawai ru'yatul mu'min an-nar allati waqahu Allah minha shi kuma mu'mini sai a nuna mai shi kuma wuta wadda Allah ya kare shi sai a je a nuna mai wuta ya ga bala'inta ya ga masifar da ke cikinta ya ce amma Allah ya taimake ka kayi ɗaro na san an san kayi ɗaro shi da kayi ɗaro ka san shi eh yawwa ladan nan ce mutum ya yi ɗaro mun ke nan ya yi ta a ya baro can ba ya tsallake rijiya da baya haka za a nuna mana ce ka gada ba ka yi aiki ba da nan za ka zo amma yanzu da kai aiki kuma kaga inda za ka zo sai a dada ta murna a yanzu nan ne naka sai murna haka za a yi abu ne wanda yana nan ko yau ko gobe zuwa aikin babba ne an aisha أي رضي الله عنها قالت تتي وجاءت يهودية تتي جاءت يهودية استدعمت على بابي تتي وتب يهودية وترانا تازو تنا براكينا تنا نيما أبنشي تتيا قوبة لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أطعموني يتي أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر تجيب يهودية بقى yadda ta faɗi malam sani wannan ba yahudiya ce ta zo kofar ɗakin ummul mumini na aisha tana bara sai ta ce ata imuni ku bani abinci ku ciyar da ni a azakumullahu min fitnati dajjal wa min fitna wa min fitnati azabil qabr ta ce ku ciyar da ni ta dalilin wannan Allah ya kare ku daga fitinan dajjal kuma ya kare ku daga fitinan kabari ita ummul mu'minin kun san dai a lokacin tana da kananan shekaru ko da ta ji wannan magana ba ta taba jin maganar nan ba dajjal sannan azabar kabari da ta ji sabon abu da ta ce bari ta rika almajiran nan har annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata dabara yadda za ta yi jinkiri tana ta kanjan ta dai da magana har da yadda zai sa ki kusan mata dai sun sai da suke mata yan uwansu su ja lokaci ta dinga ɗan yi mata maganganu tana jan hankalinta har manzon Allah ya zo qalat falam azal ahbasuha kun ji ko tace ban gushe ba ina tsare ta hatta a rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma zo Allah ya shigo gida ku duba yadda suke damuwa da ilimi da yadda ta ji sababbin abu amma tana so a tsaida ta ta tsaida ta wataƙila mu ne nan yanzu ce to jira ba kin gama za ki samu abinci amma ba ƙara sa ba ko dai wani abu mai kama da ita dai ta san ba ta gaya ba ne ta ba wajen tsare ta amma mata sun san yadda za su iya yi tsare ɗan uwansu mata saboda aka ta yi dabarar da ta riƙe ta kuma ko yanzu mata sun iya haka ya ga yanzu misali uwarka za ta zo ko ita ɗan uwarka za ta zo tana so sai ka zo ka tadda ta kuma ka san ka kusa zuwa gidan ta sai yadda za ta yi dabarar da za ta ja mata lokaci har ka tadda ta gidan haka ne ko dai ba dan an ana son ruwa ba ba na son ruwa ta kora ka dinda da ce ba sai wata sai bibi ma za ka dawo kuma ko ka tabi zuwa ba da sawa ma ruwa take zo wata sai da za a yi ta tsare ka eh to shine ai abin da aka wadi kai wadin ka ta wani wuri sai wasu da ali har ya kuma kuma da kai ali yake jimamin ali ya har ya wani ga wani abu kawai to ali ya har kuwa to da aka wannan shi da abin da sai a aika wa ali sai aiko baka da alkaki kai ya kudi amma ka alkaki sai a wani alila nan zai wuce ki aiko da alka a kaba ce ta ce huce huce huce wannan wannan gora za su wuce da za su maka alka ki a gidan ta ka wuce wuce da gari da wuce sai gaskiya wani nan zai mutu ba a auren da ta bugira a wani da ke a so alka ki a bashi sai su zo shi duka jami'in ya kasa zuwa duk za a san masa alkaki kenan a huta sakura don haka wannan da aka ce a ina ne sai ta jira ta makale ta rike wannan almajira har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida fa qultu ya rasulullah sai ta ce ya manzon Allah ma taqulu hadhihi al-yahudiyya menene wannan bai huje take faɗi na ji tana wasu maganganu qala wa ma taqulu yace ni tace qala تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر كنت أقول لك شيء duba ko da shi ke ma abin da tattan kawai kai tsaye ba a ce masa mai mai ba ba ita tsari ai ka ga wani kwakwalwa ne ku gane na tsafan sosai yadda wanda ya ba abu muhimmanci da abin nan ba kaga da ta zo ba ce wa mai ba sai da ta ce mata ni ma kika ce mai mai ka da kawai ya ce min ta ce sai ita a ummul mu'minin nan ta maimaita abin da ta ce tace ta ce ne a azakumullah min fitnati dajjal wa min fitnati adab al-qabr ga abin da tace mana nan qalat ai aisha sai aisha ta ce ta ita ce ba mu labari kun ga abin da annabi yayi daga nan tunda yanzu ta faɗi mai shi kuma ba ya ji ba ga abin da aka ce almajira ta ce sai aisha ta ce fa qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa rafa'a yadayhi maddan wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga nan da ta faɗi mai wannan magana ta ji abin da almajiran nan ta ce sai annabi ya tashi daga hannuwansa sama shine ya rafa ya dai madda ya mika su sama يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر النبي في تاشي دغا حنيت اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر النبي يقال روحه akan magana kaga an tabbatar da magana da take faɗi kenan thumma qala sannan ya ce masa zai ya fara sarki bayan sai da ya isti'aza ko babban magana ce kenan saboda haka sai da ya isti'aza kanta thumma qala amma fitnatu dajjal فإنه لم يكن نبي إلا وقد حذر أمته kin ga maganar fitnatul dajjal babu wani annabi face sai da yayi al'ummar ta gargadi game da maganar fitnatul dajjal saboda kin ga ta bai guji ya ta samu alƙabar su kenan wa tuhaddithukum bi hadithin lam yuhaddirhu nabiyyun ummatahu il wato amma ni kuma zan ba ku wani labarin wanda lam yuhazzirhu nabiyyun ummatahu wanda wani annabi shi bai ba al'ummar labarin sa ba sai ku sa kan fasla nan kadan ina ba tan gane wa sa'uhaddithukum bi hadithin lam yuhazzirhu nabiyyun ummatahu sai ka san sa fasla ya fito ko sannan sai ka ce innahu ahwa shi dajjal mu da shi dai ne harare garke gare shi wa inna Allah laysa bi'awa Allah ko ba haka yake ba saboda dajjal zai zo shi shi Allah ne maktubun baina aynayhi kafir sannan kuma an rubuta tsakanin idanunsa an rubuta wannan kalmar kafir kafara an rubuta ya qara'uhu kullu mu'min kowane mu'min yana iya karantawa in ya gaishe saboda haka kaga sifofinsa kenan wannan ce a safatla shi ma katuwa kun ga an yi maganar dajjal ko yace fa amma fitnatul qabri amma fitnan qabri ita kuwa fa bi tuftanuna wa anni tusaluna da ni ne za a fitini mutane akai na ne za a tambaye su saboda ka wanda bai zama zan Allah ba daga nan ya shafe ya wuya yace wannan akai na take fa idza kana ar-rajulu salih idan mutum na kirki ne aka saki kabari ujlisa fi qabrihi ghayra faz'in wala mash'uf mash'uf za a tada ta cikin kabari babu firgici babu wani mummunan tsoro da zai firgici ba zai yi mauce ba sun mai kano lahu sai a ce mashi fi ma kunta a kan mi kake kai da can fa ya qulu fil islam yace musulunci ne fa yuqalu ma hadha ar-rajul alladhi kana fikum wane ne mutumin nan da ya kasance cikin ku mai kasani game da shi fa ya qulu muhammadur rasulullah sai yace annabi Muhammad manzon Allah ne ja ana bil bayyinati min indillahi fa saddaqnahu ya zo mana da gaskiya daga Allah kuma mun gaskanta shi akan wannan gaskiya wa yufarraju lahu farjatan kibalin nas sai abu dai mai wata kofa ta bangaren musa ya kalla fa yanzuru ilaiha ya hasumu ba'daha ba'dan zai kalli wutan nan sashi na cin sashi wannan na hawa kan wannan saboda bala'i ويقال له انظر الى ما وقاك الله ذيك ga abin da Allah ya kare ka daga gare ya kalli wuta daga irin yanda Allah ya kare shi daga wutar nan ai ko wutar duniya ce mutum ya ga masifar da ya ga wasu sun fada cikin kuma ya ga ai zai ji daɗi bal yawanci ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فأبو الأمر وتقوفى فرجة إلى الجنة وتقوفى فينظر إلى زهرتها وما فيها يدوب يجئ كلية دكتكي دفن شعوى تعبن دكتكي ويقال له هذا مقعدك منها والنشين ولن زمنك دكتكين الجنة ويقال على اليقين كنت وعليه مت كما كي كاي ساعة saboda ka mutu akan yaqini ka kasance akan yaqini kuma akan shi ka mutu ka ta kankance ka yarda da Allah kenan ka yarda da manzon Allah wa alaihi tubatu insha Allah kuma akan wannan za a tada ka in Allah ya so Allah ka samu cikin waɗannan ya fito ko wa idza kana ar-rajulu su idan ko shi mutum mugu ne bai imani ba ko dilisa fi qabrihi faz'an ma'shufan mas'ufan za ta da cikin kabari a bincike ya dimauce ai fa yuqalu lahu fi ma kunta akam ni ka kasance kai fa yaqulu sami'tu an-nas yaquluna qawlan fa qultu kama qalu yace ni dai na ji mutane na faɗin wani abu ni ma sai na faɗi kaman abin da suka ce sunan Allah mubalatu kenan ko ya Allah jinun su ba ruwan su kawai abinda suka gani kawai yayi musu sha'awa kawai suka ji mutane na yi su ma su yi wa yufarraju lahu furjatan ila aljannati shi ma sai a nuna mai wajen aljanna shi za a nuna mai sai kalli aljanna ka abin da ke ciki a ce mai ko wa yanzuru ila zaharatiha wa ma fiha ya kalli abin da ke ciki na furanni da sha'awa da komi ويقال له انظر إلى ما صرف الله عنك تكلى أبن الله يدوية شيء كيف تلقى شو من لا سامو أولا شيني أبن أكفعتي ما كي كبري أكسلي يسلي ثم يفرد له فرجة قبل النار سي أبو إيمي وتكفاك متفنغنا موتا فينظر إليها يعصم بعضها بعضا sai a ga ya ga wuta ga ta nan wata na cin wata saboda bala'i wata na hakan wata wa yuqalu lahu hadha maq'aduka minha sai a ce wannan shine wurin zaman ka ciki Allah ka tsare mu ala shakki kunta sai da mata akai shakka ta rayu wa alaihi mutta akai ka mutu wa alaihi tuba'u insha Allah kuma akai za ta da ka in Allah ya so thumma yu'adab sannan a fara dandana masa azaba cikin kabari Allah ka tsare mu abubuwan da za mu fahimta cikin wannan hadisin nuqat ne waɗannan ga sunan yuftahu lil mu'min al babu yuftahu lil yuftahu lil mu'min babun ila al jannati min qabri za a bude ma mu'mini kofa zuwa aljanna daga kabarin sa ya rika gani wannan shine abu na ɗaya da za mu fahimta yuftahu lil kafir babun ila al nar min qabri shi kuma kafiri za a bude mai kofa zuwa wuta shi ma daga kabarin sa yana gani رؤية العبد المؤمن مقعده من الجنة جنة باوا مؤمني كو بيوا مؤمنا ذا أنونا متى ولن زمن الجنة سند قبل ورؤية الكافر مقعده من النار شما كافر ذا أنونا من ولن زمن سنوتا الله كارم يفتح للمؤمن في قبره مد بصره مؤمني أنا بوئي مي أقبر رسا يريك كلب قبر نفائي إيا كلب سبي إيا كلب كالشن قبر كما يندم كي مجانا نواني لك الشين تابعين وانا كتما أصابت البناني an buɗa mai kabarin sa ma su gan shi a tashi sai ma yana sallah a cikin kabarin dama an ce yana daga cikin addu'o'in da ya yi ya ce shi dai sallah ta ne mai daɗi ya ce ya Allah idan cikin bayanka akwai waɗanda in sun mutu za ka basu su yi sallah a kabari ya Allah ka kan daga cikin wanda za su yi sallah a kabarin shaka a shaka haka an zube shi a kabari wani yayi mantuwa an zuwa buɗe kabari an buɗe kabarin iya kallo sun gani ga kamshi na bulowa daga ciki kuma ga mai kabarin sai ya fara sallah ba sabitul bannani rahimahullah ta'ala kuma tabi'i to da ka mutum ta abu ne na Allah mutumin da yake da gaske da gaske yake yi ko jan addu'a wanda yake dama shi bai damu da abin ba ko a addu'a ma wasa yake yi to balle wajen ibadan kuma shine yusahu lil mu'min fi qabrihi madda basarihi wa yudayyaq qabrul kafir qabarin kafiri ko ana takura shi wannan sune nuktoti sannan ya tamassalu ay al amalu salih bi shakli rajul yatamassalu ila al amalu salih bi shakli rajul akan kwatanta aiki na kwarai yazo da sifa kamar ta mutumin kirki ai husnul wajhi gashi nan bi shakli rajul husnul wajhi mai huska mai kyau husnul thiyab kaya masu kyau a sannan tsayyibin rayah sannan kamshi mai kyau mubashiran bima ai yassarahu ko ya yi da bishara da abin da zai yasurrahu ko wanda zai faranta masa rai sannan wa ammal al'amal al-khabith amma aiki mara kyau shi ko fa innahu ya'ti bi shakli rajulin qabih al-thiyab zai zo da wani sifan mutum mai mummunan sifa mumkin rih mai tsananin wari mubashiran bima yaso yana bishara ga mai kabarin da duk abin da zai fata wa mutum rai ya faɗi masa ranar Allah ka tsare mu darbul kafir bi marzabatin hatta yasira biha turaban za a doki kafiri da wata irin gudumar karfe murzala asalin gudumar nan ta makera ban san me ake ce mata uwar uwar menene eh masafa masafa ko masaba eh masaba to wannan ita ce mirzaba shi da masa ba ka ji sunan ta nima wani rubuta ban taba ji ba ka san wannan sun girme mu masa ba masa ba ita ce mirzaba kato guduman nan wanda ita ce karye in an gasa ta in aka ba shi jam a bisa sai ya bude kawai masa yawwa a gani kun sani mu sani ba muna nan to wannan guduman masaban nan ita ce mirzaba guduma ce wadda komai jikin da dama karfe ne wurin rikewa ne kawai ake yi don ya ji saukin zafi amma duk karfe ne da ita da karfe aka yi ta haka da an dasa karfe aka ɗauka ka dora kan wannan wato wani sauka ta wanda ake dora bisa ita za a dora bisa a ba ta wani ma yana iya a rike a sa da almakashin nan kato a rike mai ya tashi tsaye ma sai ya tashi tsaye sannan ya damfara mata gudun wannan sai ga kansa nan ya bude kawai to mala'ikun nan da ita za su shigo kabari irin wannan guduman sai mirzaba ya fito ko dogo ne wannan hadisin sai mu bi shi sosai mu tafi mun kamar tsaya wa dalilu zalika dalilin da yasa aka gano wannan shine hadithul barra bin azib radiyallahu anhu qala kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana da tada hankali sosai to da aka mu bi shi yake cewa wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar a jana'izan wani mutum daga cikin mutanen Madina وانتهينا إلى القبر ولم ولما يلحد sai muka isa kabarin kafin a sashi cikin lahadi shine wallan ma yulhad ba riga an sashi ba annabi ba tare da shi aka abun nan an isa an tafi tare da manzon Allah suka je suka isa makabarta kafin a sa mai kabarin cikin kabari wataƙila ba su tsara saba ko kuma dai wani abu da ne hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mustaqbilan al-qibla sai annabi ya zauna yana fuskanta alƙibla a wannan lokacin wajalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tsayyi su muka zauna kusa da shi kai kace tsuntsaye ne a bisa kan saboda natsuwa ba su iya motsi su yi magana wanda bai kamata ba gaban manzon Allah saboda girmama manzon Allah da ana gaban manzon Allah waɗanda suke kun gani wannan kinaya ce an sukuti kinaya ce zaitu sukuti shine kaiwa kololuwa wajen shiru لا يتحرك منا أحد توقيرا لمجلسه صلى الله عليه وسلم ko motsi ba su iya yi saboda girman manzon Allah haka ake yi kuma wajen da ake girmama majalisar karatu da in haka ya kamata mutane su zama sai dai tarbiyya ce sai hankali sai an dai an dai an dai suka zauna fajalasa rasulullahi musayyad yana fuskantar alwafiyadihi udun yankutu bihi al-ard a hannun manzon Allah ko ta yan sanda yana ta saka kasa da ita saboda muhimmanci a wannan kamar irin yana saka ta kasa yana magana ta za ta zama ya da shi dai za su magana wani lokaci yana ɗaukar tsinke yana zane zane a kasa amma yana ta magana yana shiryo abubuwa har wani wurin ya zo ya zana ya alama da wannan don saboda ka amince wannan ranar to kaga shi ma ai ba su mance ba tunda sai da ya kawo har da wannan yan sande da annabi yake tattaka kasa da ita sadda yake masu magana kafin ya fara magana sai da ya abin da kowa sai ya rude saboda da yana taka sandan nan bai fara magana ba waja'ala yanzuru ila sama sai annabi yana daga kai sama haka wa yanzuru ila al-ardi kuma yana saukar da kai yana kallon kasa waja'ala yarfa'u basarahu wa yaqfadu yana daga idanunsa kuma yana haka yana sunkiyar da shi haka shine yaqfadu salatan sai dai haka har sau uku ya daga kai sama ya kalli kasa ya sunkuyar da idanun shi ƙara daga kai haka ya bude idanu sannan ya sunkuyar da kai haka ya sunkuyar sai da ya so uku sannan sannan ya ce sa'izu billahi min azabil qabr marratayn aw thalatha ya ce jama'a ku roki Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ku daga azabar kabari sai da ya faɗi wannan so biyu ko so uku yana cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku roki Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ku daga azabar kabari sannan shi ya fara cewa sun makala Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr sai da manzo Allah ya mai kaso uku abinda muke so ku rika ji da ladafa ku kalli matsayin manzon Allah ku kalli shi da kanshi yake roƙon Allah ya kare shi daga azabar kabari ai ka san fitinan nan ba karama ba ce sun makala sannan sai fara ba da labari kun ga yanzu ga abin da yi ga daga kai ga tsoro ga natsuwar da dole ya sa sahabbai kowa ya tsit saboda ya san abin da za a faɗi wurin yana da tada hankali yace ku nemi Allah ya kare ku daga azabar kabari kuma har sau uku sannan sai fara cewa innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya yace shi bawa mumini ko bawa mumina yayin da aka yanke lokacin barin duniyarsa yayi وإقبال من الآخرة زي كسكنش الآخرة شنكر شيء نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه to mala'iku za su sauko zuwa gare shi daga sama masu fararen fuska ka anna wujuhahum sham kai ka ce fuskokin su rana ce ma hum kafanun min akfanil janna za su zo da wani likafani nasu daga cikin likafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna sannan kuma da wani irin turare mai tsananin mai kamshi sosai shi wannan ana haɗa shi ne ai ana cakuɗa a cikin likafanin mamata amma na aljanna za su zo da wannan min hanut aljanna hatta yadlusu minhu madd albasar har su zo su zauna da shi yana ganin su iyakar kallon sa bai san iyakar su ba saboda yawan su abinda nake so mu rika lura cikin lafafan nan mu gane ɗaukar rai ashe ba karamin abu bane domin mala'iku saboda za a ɗauki rai sai Allah ya turo su iyakar ganin mutum ya nuna abin da za a yi da in ba haka mala'ika ɗaya ma zai iya hari to amma sai an zo da mala'iku iya ganin mutum sun zagaye gidan nan ko ina iyakar kallon ka iyakar ganin ba ka iya ganin iyakar su kewaye ko ina malar sannan kai gaskiya aikin nan babba ne saboda haka domin yanzu ko fita kai yanzu waje ni abin da na lura da shi in na fita yanzu naga an baza sojoji a kan hanya an baza yan sanda ko ina sojoji sai in ce wataƙila shugaban ƙasa zai zo sai in ce kai wataƙila yau za a yi wani babban bako daga da zai zo garin nan ko ko ni kaɗai ne na gane a cikin ni da in na gansu an baza su ko ina daga duk ina junction junction an zuba sojoji ga yan sanda har ma an haɗa aikin yau ga sojoji haɗu ga yan sanda ko sai in ce wataƙila shugaban ƙasa na garin nan ko zai zo ko ya zo yana ciki to ka kalli yanzu da yadda aka ce ɗaukar rai za a aiko da mala'iku iyaka kallon ka ai ka san aikin babba ne to haka za su zo idan sun zo ya ce cewa sun ma ya ji suna nan kafin oga kwata-kwata ya zo kenan su za su fara isowa su sauran mala'ikun su iso su kewaye gidan sannan kuma ya ji malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo mai ɗaukar rai kenan shine sunan shi wannan shine inda sunna ta fi tabbatar da ake sunan shi malakul maut ba azra'ilu ba azra'il malamin sai ta sabani kalmar shi ba larabci ba ce asali ma daga isra'iliyan shi aka ce kalmar ta zo sunan shi malakul maut a nasi na qur'ani saboda haka sai malakul maut ya zo alaihi salam hatta ya jilisa inda ra'asihi sai ya zauna kusa da kan mutum shi wanda zai mutu fa yaqul saboda mu'mini ne ko mu'mina sai ta ayyatu an-nafsul mutaqayyiba ya ce wannan rai wadda take ta kirki wa fi riwaya al mutma'inna ya ce rai wadda take na tsatsa ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan to fito za mu tafi yau mu kai ki zuwa gafara da yarda Allah tabaraka wa ta'ala dan haka fito cikin sauki babu matsala shine maganar da qala sallallahu alaihi wa sallam wa takhruju tasilu kama tasilu al-qitrat min fi min fi istiqa sai ran nan ta rika fitowa kamar yadda ruwa ke fitowa daga salka ka duba dai salka in ruwa na fitowa shi ya fi kace gora dan gora kana iya jin motsi amma salka saboda ita dama fata ce in ruwan zai fito lankwashewa ma take yi sai ruwan ya rika fitowa cikin sauki haka ran nan za ta fito sai ya kuruha sai ya karbi ran nan wa fi riwaya hatta idza kharajat ruhuhu har lokacin da ran ya fito a wata riwaya صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض في كون ملائكة لكي سما دكتي مسا الدعاء نمبا صلى وني الصلاة في اللغة الدعاء في مسا الدعاء يتي أن ري الله يغافر كامش الله يمشي كذا الله يمشي كذا ثم ملائكة لكي سما تسمي الدعاء wanda suke tsakanin sama da ƙasa wa kullu malakin fis sama'i kowane mala'ika da ke sama zai ma wannan rai addu'a wa futihat lahu abwabus samaa sannan abuja kofofin sama kuma ga wannan rai laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'ruja bi ruhihi min qibali babu wasu mala'iku malan sani wannan tare ko a na fakka ina gane ka tafi wani wuri mun rabu yawwa ai ba ka aje bane wai kana tafiye da mu inda muke tafiya ana nan da aka cire ran nan duk bayan mun ce duk mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa za su yi ta'adda mu mamacin sannan kuma kowaɗanne sai su ta roƙon Allah suna ya Allah a biyo da shi ta wurin mu a biyo da shi ta wurin mu saboda rai ne tsayi ba kowaɗanne yana son ta wurin su zai fito zai biyo kowa na son ta kofa su zai biyo suna ta roƙo suna fa'ida fa'ida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata aynin idan suka ansa ran nan ba za su bashi a hannunsu ba daidai da kimtawar ido hatta ya akuduha fa yaj'aluha fi zalika al-kafan sai su dauki ran nan suka ga wannan likafani cikin likafanin nan da suka zo wa fi zalika al-hanut a cikin wannan turare mai kamshi zalika qawluhu ta'ala tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun haka mazan sabon mu za su ashirin nan ba sa wani sakaci babu jinkiri kawai nan da nan za su an sa su sa cikin nan يخرج منها كأطيب نفحة مسك زي في تدغ نن أتاشي أتكي كمان ما في كمش تلال المسك وندي بقوة كمش وجدت على وجه الأرض وأن أكسام أدورا هكذا تفدشي أنا تكمشي قال فيسعدون بها في سما دوانا ري في سما ولا يمرون يعني بها على ملئ من الملائكة ba za su shuɗa wasu jama'a ta mala'iku ba da an zo da ran nan aka taho duk inda mala'iku ke tare za su ji kamshi yana bulawa kafin a ƙaru ta wurin su kamshi yana bulawa sai su ce illa qalu hadha ruhu tayyib ma hadha ruhu tayyib kai wannan rai mai daɗi nawa ne wannan rai wa nawa ne ne wannan aka ɗauko muna jin irin wannan kamshi na bulawa kafin ma ya ƙara so sai su masu ɗaukar rai fa ya ƙolo na fulani bin fulani wannan wane ne dan wane kowa da sunan shi da sunan baban shi bi asani asma'i allati kanu yusammunahu biha fi dunya da mafi kyawun sunan mutum da ake kiran shi da ake son mutum ya bar sunan shi sunan shi mai kyau kada ya je ya canza wani suna ga sunan da mahaifinsa ya sa masa wane dan wane shi ya kamata mutum ko da yaushe ya kira sunan shi haka musamman yara matasa muke na wannan magana su canza sunayen da wani suna daban sunan nan mafi kyawu da aka rada wa mutum wani dan wani da shi za su kira shi ya sani asma'i allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu bihi ila as-sama'i dunya har sai sun kai sama ta farko wa yastaftahuna ay lahu sai su ce a bude fa yuftahu lahu sai a bude masa su shiga fa yushayyi'ahu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha duk mala'i duk saman da aka je sai mala'iku jigajigan tun da akwai mala'iku da yawa kowace sama to akwai shugabannin sa to su shugabannin sai su raka waɗannan mala'ikun da suka ɗauki ran nan sai su fara raka su sai sun kai su sama ta ta biyu sun kai su kofa su ma sannan sai su biyo su da su to to mun kuma raka ku mun kai ku har ƙarshen kofa Allah ya ɗauke shi lafiya sai an je wurin Allah kenan sai su su dawo kuma sama su jira su kuma waɗancan su gaba da shi a buɗe a ci gaba da tafiya har sai an kai sama ta bakwai haka ake yi حتى ينتهوا إلى السماء السابعة حتى تنتهي به حتى ينتهى ينتهي إلى به إلى السماء السابعة ويقول الله عز وجل إذا أكجور ألا أو ترواية ذاك جانتي أنا زوى ذا عجلا يتي سجدا وعند مكرا تاتا تسيكم بان يعني سجدا يتقى سيأتي اكتبوها أي اكتبوا كتاب عبدي في الليين قربوا تبأل وأن مباوانا شيء أتاجد في الليين علامة الجنة كينا aka ce wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun aka ce wane ne wannan waye sanar da kai illiyun aka ce wannan kitabun ne littafi ne da ake rubutawa a can wannan wuri yashhaduhu almuqarrabun wanda wanda suke kusa suna halarta wurin nan ne za a kai littafin a rubuta ويكتب كتابه في الليين في عروس للكتاب في الليين ثم يقال sannan a ce masu su mala'ikun aiduhu ila al-ardi kuma ya tashi zuwa kasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum ay masu alqawari daga nan na halitta su wa fiha au'iduhum kuma nan zan maida su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma yanda aka ce minha khalaqnakum wa fi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka daga kasa aka halitta a nan za a maida a nan kuma za a fito saboda ka maida shi kan qala fa yuraddu ila al-ard sai a maido shi kasa wato aduruhu ila jasadi a dawo masa da ransa zuwa jikinsa qala fa innahu yasma'u khafaqa liqali al ashabihi idha wallaw an mudbiri yana jin motsin takalmin ɗan uwansa da kafaf da wancan da muka faɗi baya da tsaye ne yana jin takun takalminsa motsin takalmin ɗan uwansa tsada mai da rai yanzu yanzu ba za a yi wannan aiki yanzu yanzu wannan ke nuna ikon Allah ya wuce duk inda muke tunani kadiba duk kafin fa abin makabarta za a gama wannan magana an yi tafi da ran nan har ya kai wurin Allah kafin a kai jin gangan jikin makabarta a gama a gama wanka a sa cikin kabari ai ko ni har an je an yi duk abin da za a yi sunan tsakanin sama ta har sama ta bakwai har gaban Allah bayan nan ana sa cikin kabari kuma an gama rufewa har an dawo da ran wannan ke nuna ikon Allah ya wuce duk inda muke tunani yanzu yanzu nan za a yanzu yanzu za a gama ya dawo da ran nan ana dawo da ran nan ana zuwa yana jin yan ana maida mai da rai yana jin sawun yan uwansa suna tafiya da maganar su ma wanda ke ta oh kaman je muna tare Allah shi kan wani kaman je muna tare yana ji yana ji mun da ya san su ya gane muryar su yana jin su sun yi magana yana jin takun suna tafiya gida suna bare shi haba mala ya ci ya ni malaka fa ya ci malaka da shadidal intiha sai malaiku su shigo masu tsananin ban tsoro firgiti ai ويدهرانه ويجلسانه في مستطاعة تتاشي تظن الدشي ويجلسانه فيقولان له من ربك وانين أبنجدك فيقول ربي الله من تاك الله كما نسوى سيك الله شين أبنجدنا فيقولان له ما دينك منين الدين كذا كي كتي موتا فيقول دين الإسلام شأديننا مسلم فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم منين ذاك شيء بدا مسلما لن اكثر وايه ويقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من زم الله ويقولان له ما علمك كجيتو عند نن za a yi jima kenan wannan babbar rigima gara wancan da wannan amma sai an faɗi ta ban ba ma amaluka ko eh ma amaluka menene nan ne rigima domin zai iya ya ce an ce man rabbuka tauhidul rububiyya ne wannan ayi ko yace man rabbuka yace rabbi Allah ai wannan kai ma ga wannan tauhidul rububiyya ne nan da aka ce wa madinuka nan ne aka zo tauhidul uluhiyya ina mata Allah ne da aka zo fa yaqulani ma amaluka menene aikin ka shine alakan tauhidul uluhiyya da ke da abun nan ba to bari ku ji inda za a samu rikici idan aka ce ma amaluka wanda ya zo ba ruwan shi da qur'ani shi sai dai turanci ya iya ya za a yi ba da wannan ansa wanda ya zo shi gaba ɗaya da kafa koyar gashi nan dai da aka ce ma amaluka fa yaqulu qara'tu kitaballah na karanta littafin Allah ne to yanzu wanda yake karanta 60 ko 70 bai iya karatun qur'ani bai sai ya iya karatu a can shi da abu da nake so da tsafin hallayi na dama saboda in mun zo mu kalli wurin sosai wanda bai iya Qur'anin ba kwata-kwata kana ganin adan zai ƙarya ba ruwan shi da Qur'ani anan ba ruwan shi da shi ƴaƴan shi ma ba ruwan su da shi na fata bagaya maka wata rana muna magana da shai ko in ce doctor yanzu doctor doctor Ishaq Yunus muna magana da shi yace akwai mutumin da ya zo ya yi ma ƴaƴan shi rijista a makarantar su nan marka su zo su karatu ya san mutumin ashe ƴaƴan wanki ne ya ma rijista wai shi ya bugi kirji a matsayin cewa ya ya ya yana da iko akan yayan dan uwan shi ya dauko su yi masa rijista akai sati daya akai sati biyu an biya kuɗin makaranta an biya kuɗin uniform amma yan karatu ba su zo ba yace kai ɗaliban ka ba su zo ba yace bai zai bincika me je me yasa ba su zo ba ranan da ya je bincika sai ce mai malam karatun na ayi hakuri da su saboda gaskiya da ni na buji kirji ne ina ganin ina da iko akan tunda ƴaƴan wara ne na zo na sa su makaranta amma na je na yi masa magana ne yasa ba su zo ba ya ce gaskiya shi bai so su fara islamiyya sai sun gama university saboda shi yana ganin in aka haɗa karatun nan guda biyu ba wanda za a samu da kyau to gara a bar su su samu boko da kyau shi gani yake ma in mutum ya iya larabci gaba ɗaya ba zai iya turanci ba shi zai sa in ya zo yin faɗin f sai ya ce c in ya zo c ya ce f saboda larabci ne ya bata mana hausawa pronunciation ba su iya turanci ba sai sun zo su rika faɗin da da da da da suna faɗi ba su iya ba shi so ki ya'yan su goge a turanci su kula farko idan suka goge daga nan daga baya sun karanta na addini ya ce kuma point na biyu shine shi karatun boko yana da time karatun addini bai da time at any time you can still go to islamiyya you know any time boko ko in ka wuce level din da ba za ka je shi ba to a abada ba za ka koya ba boko yana da specific age da ya kamata a ce at that age ya kamata ka yi shi in ka wuce wannan age din ba ka yi ba to bokon da za ka samu rabi da rabi amma shi ko addini at any time za ka iya koya haka ya gaya mu to ka ji wannan magana wannan waki ne ni da shi yake gaya ma magana kuma Allah ya zana na rayu saboda ka duba wannan magana kuma ku duba wanda yake gaya ba abin ne yanzu kamar kamar doctor Isa Mala Isa bi ne ka ce mutum zai gaya wannan ko ba da ba ba ba tira ba wanda ai ka ba abu ne mutane haka bai tarbi yadda ai ai ma da akwai mutuntawa da sai shi ma shi ba bane shi kawai sai abin nan ne amma haka ya ga maganan kanan ne ya zo ga masa shi saboda haka baban su zai yadda ba ko an matsa zai ba za su da goyi ba ba za su rika zuwa ba wai shi karatun addini ya tsaye da tare any time kana iya ka koya ko mai shekarun ka za ka iya koya shi ko na boko in ko duk shekaru ba za ka koya kuma in ka kalli a aikace ba haka ake ba yarinya yanzu yaro ko ya yana da kokari ya gama secondary ya gama primary ya gama secondary ana tashi baban shi zai sauke kai London ko ya kai America ko ya kai wani wuri duk wannan ya je ya koyi wannan shine yake amma bayan ya zo ya gama komai nashi ya gama ba abin da zai yi sannan sai ya zo ya koyi na addini daga baya haka ba ake tunani kuma za a kashe makudan kuɗi akan wancan shi ko a wannan ba komai wanda ya ga dama ma yi yaron da ya riga ya gama university a lokacin ne zaka ce sai ya je islamiyya ya da ko sannan sai ya je koyi karatu qur'ani a lokacin abin da ya ga dama shi zai in ka matsa mai ya ce shi fa shi ma fa yana da hankalin shi yanzu na dai ga muku yaron da aka zo baban shi ce mai ga hauku ya je all state ma ya ce why so why I say where I want to stay. If I want to stay on downstairs, I stay downstairs. If I want to go upstairs, I go upstairs. Don't be stupid. wannan ne zaka zaka daidai islamiyya ko karanta qur'ani daga baya dan ya zama haka na to da mu wannan ai haka yake abi to ba ta ya ci mai ta ba ina waɗanda za a amfani su alfahari wanda suka da Qur'ani ma da ake ganin za su jawo mu gidan matsala dan tsananin addini ne ba su za su ina ba ruwan shi da wannan to dai ga shi nan kuɗi in aka zo za a tambaya ne a ce fa ya qulu shi wannan na kirki zai ce qara'tu kitaballahi fa amantu bihi na karanta littafin Allah na imani da shi wa saddaqtu kuma na gazganta fayantahirahu sai su kare masa tsawa bayan ya faɗi wannan yanzu sai su kare man rabbuka a jere kenan wannan kaga wancan sai sai aka yi mai ko man rabbuka ma dinuka man nabiyuka haka za su jero wannan wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min wannan shine karshen fitnan da za a tambayi mu'min za ta gitta mu in ya gama nan daga nan duk sauran abin sauki ne Allah ka taimake mu فذلك حين يقول الله عز وجل شيني الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا حكى الله ذي ثبت وتد سكي إيماني بالقول الثابت في الحياة الدنيا حكى ذي ثبت دسو لما جنا ثبتت على الدنيا وفي الآخرة حكنا على إرامة ويقول ربي الله هذا ليس قبل في بعد أمسى ما جيري yadda suka tambaye shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka shi ma yace rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka zai bada amsa wa yunadi munadin min as-sama yana amsawa din nan ya bada amsa sai asa wani mai sanarwa daga sama ya sanar yace an sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya in mace ce a ce sadaqat amali bai wasa tayi gaskiya haka za a ce sadaqa abdi fafrishu lahu fafrishuhu min aljanna ku mai shimfida a shimfida mai shimfidin aljanna wa albisuhu min aljanna ku sanya mai wasu kaya na aljanna ku shirya ku gani waftahu lahu baban ila aljannati ku buda mai wata kofa ya riga kallon gidan a yi shimfidu a zuba shimfidin shi na cikin aljanna a zuba kaya komi a yanzu a shirya wurin kwana kawai kafin lokaci yayi Allah ka samu shi qala fayati min rawiha wa qiya daga nan sai ya rika jin iskanta da kamshin ta yana bulo masa daga ciki wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari sannan kuma a buɗa mai kabarin sa iya kallon shi inda zai faɗi qala wa yati wa fi riwaya wa yumassalu lahu zai zo masa a wata riwaya aka ce za a juya masa aikin sa ya zama rajulan hasan alwajh ya zama kaman wani mutum mai kyakkyawa fuska husnul siyaz mai kyakkyawan kaya طيب الريح ميدات الأمشي ويقول أبشر بالذي يسرك يتي إنه ما بشارة دق أبن الذي فرن كاماري أبشر برضوان من الله إنه ما بشارة دوتي وتي يدارك ألا دكتاب وجنات فيها نعيم مقيم فنكم جاء الجنة إنه ما بشارة وتتكتني ما تجن دن دن هذا يومك الذي كنت توعد wannan shine ranar nan da aka yi ma alƙawari wa yaqulu lahu man anta wa basharaka Allah bi khairin man anta sai tambaye shi cewa ne ne kai wa anta basharaka Allah bi khairin kai ma Allah ya ba bishara da alkhairi yadda kai man man anta fa wajhuka alwajhu ayyaji'u bil khair fuskar ka tayi kama da fuskar da za ta zo da alkhairi wa yaqulu ana amaluka salih sai ce ni ne aikin ka na kwarai fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'ati Allah bati'an fi ma'siyati Allah fa jazakallahu khaira sai aikin nan ya ce masa wallahi ni ban san ka ba face mutum ne kai mai gaugawa wajen aikin alkhairi duk sanda aka ce ga alkhairi to ba a riban kaurin sannan kuma bati'an fi ma'siyatillah idan aka ce ga sabon Allah to kaka ji baya baya kana nesa nesa da sabon Allah wajazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi wannan abu da kai mana aikin ne fa ke magana nan aikin da aka yi kamar yadda nan nan cikin wancan iktilamu al-awqat ai mun magana aka za a yi lokacin karɓar rai thumma yuftahu lahu babun min al-jannati sai a buɗe masa wata kofa ta zuwa wajen aljanna wa babun min an-nari da kuma kofa zuwa wuce kalla fa yuqalu hadha manziluka law ataita Allah abdalaka Allah bi hadha sai kaga wannan sai a nuna mai wuta kenan a ce nan ne wurin zaman ka da ka saba ma Allah a nuna mai wuta ya wuta bala'i da hayata da mamata duk wani musiba ya ganta a ciki ya yi kamar zuciya za ta tsinke a ce to da nan ka saba ma Allah da nan ne wurin ka amma yanzu Allah ya canza ma da wannan sai kuma a nuna mai aljanna ya gani imomi sai a toshe ta nan kuma ya gani imomi ga sunan la tu'addu wa la tusa fa idza ra'a ma fil janna idan ya ga abin da ke cikin aljanna yanzu sai ya ce qala rabbi ajil qiyama sa'a sai ya ce ya Allah ka gaggo da tashin alkiyaman nan kai ma arju ila ali wa mali saboda in koma zuwa ga wannan wurin kada zo a ce abin nan mu je in samu wannan abu da na gani wa yuqalu lahu uskun sai a ce zaman ka nan zauna kenan ka zauna nan wannan shine kashi na daya mu kwana nan ku mu kwana wurin daɗi ko nan wannan wannan wannan wannan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce mu ce wannan ku duba abinda mu muke so mu lura kullum mu gane wani abu ku duba wannan maganar tun daga farkon can inda muka faro fa har zuwa nan duk a makabarta annabi yake yin ba wanda yake ya goce ta ce ta saboda su abin da yake gaban nan ko yanzu ka kuskura a kai wannan a makabarta a jero wannan magana dalan kana nan zaka ji kawai sai a bari haka na ya adda mutane kwana da inda zaya suna da hidimomin gaban su kuma na da hidimomin gaban shi a tsaya to kun gare yanzu ma nan ma ba mu gama ba yanzu a zaman da muke nan mun kasa gama magana to ya ka gani yanzu da sauran sai sauran kuma sai gobe Allah ya kai mu ji kuma sauran Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya samu daga cikin wannan kashin na farko dan sarkin sunayensa nasabi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك